أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والسادس بنظرة تأتي لنا بالزفر ثم بسم الله الرحمن الرحيم to bayan mun ce a billahi minash shaitanir rajim mun ji roman a billahi minash shaitanir rajim da muke faɗa a wurin mu to sannan sai mu ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahmanu mai kyauta magamiya a nan duniya a nan duniya yana jin kan kowa da kowa tabaraka wa ta'ala Allah iran ma mun imani haka amma kuma ar-rahimu mai kuma jin kan mumine su kadai a lahira to to kuma summa bismillahir rahman sannan kuma a wurin mu sai mu ce bismillahir rahmanir rahim muttasilatu a bar haɗawa bil fatiha da fatiha lalle tijjanawa su kula da nan wajen ba tajwidi ake wa wazifa da abu ba a nan wajen ibada ne a bar tajwidi wajen cin kofi da wajen abu yana da kyau amma an zo wajen ibada cira a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka ake haɗawa wannan shine ka'idar tsarika saboda akwai wani romo mu duk abu mai romo muke nema haka aka kafa ɗariƙa a kai saboda zuciya ta gyaru to akwai wani romo akan haɗawa ɗin mun taɓa zuwa wani masallaci da wani jikan shehu tijjani abbasi radiyallahu ta'ala aka buɗe wazifa sai suka raba tsakanin bismillah da fatiha ai sai da ya tsayar da wazifa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ce haɗawa ake yi to kuma wannan shine gaskiya duk mun zani wazifa zawuyoyin mu duk muna kula amma duk an sangarce abubuwa da yawa zawuyoyi sun sangarce sun bari ba a tunatar da yan uwa akan irin wannan yana daga cikin su hada bismillah da fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kuma a tajwidin ma ai ya karba akwai wasalu akwai wasalu hada hadawa to muttasilatun bil fatiha ta hada ta da fatiha to lalle tijanawa su kula da nan wajen bare yan faila bare arifai romo ne ma'arifa ce cikakkiya a wajen a dinga hada ta da bismillah ka ajira ya tajidi da kaza kaza haka za mu zo in an ce maliki ba maliki ba maliki yaumiddin shine ainihin haka yake a rubuce a jikin qur'ani sai dai kawai musa alif alif ja a sama amma haka yake a haɗe sai dai a sa alif ja su hafsu ko hafsun ma da suke cewa maliki to haka yake a haɗe za ka gani sai dai sa alif ja a kai to maliki shi in ka ce maliki ka ce sarkin sarakuna amma in ka ce maliki ka ce sarkin wani bangare kawai in ka ce maliki ka ce sarkin wani bangare amma in ka ce maliki sarkin sarakuna in ka ce maliki ka ce mamallakin wani abu kaɗan amma an ka ce maliki ka ce mamallakin duk mamallaka to kai wanne kaga kafi kan ba ma Allah wanne kaga ka bi ma kirari to akwai sirri da yawa a ciki to muttasilatun a bar hadawa bil fatihati da fatiha to ba laifi kuma idan kasar da warshi ne kamar yanzu za a yi wazifa mutanen iraki tun da warshi ne ko mutanen saudiya in za su yi wazifa ka to ba laifi su kuma sai maliki duk ba a bata hafsu eh tun da hafsu ne amma mu dai shehu tijanin kansa abul abbas radiyallahu anhu arzahu annabi amin warshi ne da warshi ya haddace qur'ani ga baki daya da kuma ita ta sauka to bare faila shehu ibrahim ko magana yake da warshi yake ba ma wai karatu ba larabci ma warshi ake diwan nan gaba ɗayan ka lura da warshi ake karanta shi da warshi ake karanta shi lafiya kalau to shehu shehu isa bu ukas malamin malamin shehu tijjani shehu isa bu'ukas shi ya karantar da muhammadu bin hamu almabawi a tijjani shi kuwa hamu shi ya karantar da shehu tijjani to isa bu'ukas ya yi mafarki ya ga allah a mafarki rabbul izzati ya karanta ma qur'ani tun daga bakara hannasi da warshu allah ya ce haka na saukar da shi subhanaka wa ta'ala to ga gani to muttasilatin bil fatihati fa fi ruhul bayani ya zo a tafsirin ruhul bayani qalu sun ce lillahi ta'ala salasatu ala fi ismin Allah yana da suna dubu uku dubu uku ma za ki rige ce nan ko sifili sifili aka kara a shirin Allah yana da suna dubu uku tabaraka wa ta'ala alfun dubu arrafahul mala'i arrafahul mala'ikata la gairu ya sanar da shi ga mala'iku ba wanda ya sani sai mala'iku guda dubu wa alfun dubu kuma arrafa al'ambiya ya sanar da shi annabawa la gairu banda wasunsu ba shura dubu ɗaya ba wa salasu mi'atun ɗari uku fit taurati sai aka zuba sa a taura wa salasu mi'atun ɗari uku fil injila a injila wa salasu mi'atun ɗari uku fil zaburi sai aka zuba su a zabura wa tis'atun wa tis'una fil qur'ani casa'in da tara kuma sune wayannan asma'ul husna da suke cikin qur'ani wa wahidun guda ɗaya kuma ifta asarallahu bi sai Allah yake banci kansa da shi ya damke a hannunsa imana ai mun gode Allah ai Allah ya iya maganin bayinsa guda ɗaya kuma sai ya danke a hannunsa to shine ake ta kai da kawowa tsuntsu ya bawa da yake tashi sararin sama a'a kifi ya bawa da yake ninkaya a cikin ruwa a'a ya keɓanci wani annabi ya danka masa shi isa suke wannan mu'ujizozi suke wa'annan mm wali ya bawa da wali yake ta waɗannan abubuwa daga to aje dai ɗaya dai hatta annabi ya faɗa ya ce da sunan nan naka wanda kake banci kanka da shi ka damke shi a hannunka sai wanda ka ga dama ka ba to fa wannan wajen malamai suka ce da asma'ul husna ne to ai da da ka yana nan da shi ya sani kuma sai sai wanda aka danka a hannunsa shi ya sani shi ya danka wayan suka ce to muhammadu ne eh shi ne cikon na ɗari to sun yi dai dan kokari amma dai yana nan dai Allah shi ya san shi kuma kowanne ne duk gabaki da wayansu kuma suka ce a'a shine sunan da duk annaba suke tasarrufi da shi ahmadu annaba ahmadu eh shine wanda duk annaba duk za su yi mujahid ce Allah albarkacin annaba ahmadu ya ka ba mu to sai kowa da ya faɗi nasa dai mai abin yana ji ya san waye ya tanka ya san kuma waye ya kama tashar daji to guda ɗaya kuma iska asar Allah bi sai Allah yake banci kansa da shi summa ma'ana hazihi salasati sannan karka gigice ka ji an zuzuba wa 'yan littafai da yawa ko an ba wa su mala'iku Allah ya da su da yawa ko an ba wa annabawa da yawa ko attaura da injila to duk wa'annan dubu uku fi hazi ma'ana duk wa'annan dubu uku fi hazi asma'i a cikin wa'annan sunaye as-salasati to duk wannan dubu uku Allah ya juya ta a cikin bismillah bismillah Allah ya zuba dubu ɗaya a ciki ar-rahman Allah ya zuba dubu ɗaya a ciki ar-rahim Allah ya zuba dubu ɗaya a ciki dama zati ne da sifa da isim da Allah ya zuba ai dama mun faɗi mazakirin ne kawai to Allah ya zuba su a ciki ya zai salasa cikin wannan to ashe in ka ɗauke ta ka ka ɗau isman azin kenan faman alima ha duk wanda ya san bismillah wa qala ha ya faɗe ta baka annama zakarallah kaman ya ambaci Allah da kullu asma'ihi da dukkan sunayensa da haka manzo Allah ya ce ismal azin ce sallallahu alaihi wasallam wa fil khabari ya zo a cikin alhadisi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala annan mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ce lailata usriya bi daren da aka yi tafiyar dare da ni isra'i ila sama'i zuwa sama urida alayya jami'ul jinani Allah ya nuna min duk aljannatu duk aljannatocin nan na gani fara aitu sai na ga fiha arba'ata anhari sai na ga kogi guda hudu kogin ruwa kogin zuma kogin madara kogin giya ko wayannan ba su ne guda hudu ba to sai na ga kogin nan guda hudu naharan min ma'i akwai kogin ruwa ruwan fa ba irin masu wanda muke sha ba ruwa ne gangariya wa naharan da kogi kuma min labani na nono wa naharan da kogi kuma min kamrin na giya wa naharan da kogi kuma min asali na zuma wayannan koguna guda hudu fa sai na ce ya jibrilu ya kai jibrilu min aina ta ji wa hazil anharu shi wa'annan kogin da suke yawo a gidan aljanna to ina ne reka din ta ina suke fitowa wa ila aina tazhabu kuma na ga yawo suke tafiya suke to ina suke zuwa ta ina suka fito kuma ina za su kala sai jibril ya ce to na san dai ta inda suke tafiya na san inda za su amma ban san ina suka fito ba haɗuwa suke su hudun nan su zuba a alkausaraka dama alkausara ai askirin ne da giya ne da madara da zuma da ruwa su aka hada aka yi askirin mai daɗi alkawar za mu sha aljanna sha Allah. ko kuma faila ta shayar da mu zarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika mana ciki da shi to na san inda za ta yawwa qala tazhabu ila haudil kausari su hudin nan duk gaba daya suna tafiya zuwa tekun alkausara ne wala ajri min aina tajiyo amma wallahi ban san ta ina ta zo ba fadullah roci Allah mukamin ka ne kai liyo allimaka dan ya sanar da kai au yuriyaka ko ya nuna ma haka arabahu sai manzo Allah ya roki ubangijinsa fa ja'a malakun sai wani mala'ika ya zo fa sallama ala nabi alaihi salatu wassalam ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun makala sannan mala'ikan ya ce ya muhammadu ya kai muhammadu ga mit aine ka rufa idanka dan za a yi kullu kuciya ne to rufe idanka ala sai manzo Allah ya ce fa gammabtu ainayya sai na rufe idona sun makala sai ya ce ifta ainaka to yanzu bude fa fatahatu sai na bude idona fa'iza ana inda shajaratin sai gani a wajen wata bishiya wara aitu kubbatan na ga wani kubba kurumbo irin na masallaci din nan ba dogon hasumaya ba wannan kubba ta tsakiya sai wani ga wani kubba ana muna ce kurumbo ko wara aitu kubbatan na ga wata kubba min durratin baida'a da lubulu an yafara aka yi ta wala ha babu tana da kofa min zahabin ahmara na jan zinare farin farar kankara kuma an mata kofar jan zinari a haka abin zai yi kyau wa kufulun tana da wani kwado na mukulli lau anna jami'a ma fi duniya da duk abin da ke duniya min aljinni na aljanu wal insu da mutane wubi'u za a dora su ala tilkal qubbati a cikin wannan wato kurumbo din lakanu misla da'irin da sai ka gansu kaman tsuntsu ne jalisin alal jabal da yake kan dutse duk in an za su zama kamar tsuntsu ne kawai ya tashi akan dutse haka za su zama a jalisin alajabalin akan dutse fara aitu hazil anhara sai na ga wa'annan kogin guda hudu al'arba'ata guda hudu takaruju min ta hazil kubbata suna fitowa ta kofa hudu daga jikin wannan kubba din ta hanya hudu zuma na fitowa ta hanyar sa nono na fitowa ta hanyar sa giya na fitowa ta hanyar sa ruwa na fitowa ta hanyar sa falan ma a ratu an arji'a da dai nufin a koma to a yanzu na gani na san dai ta cikin wata kubba suke fitowa qala li zalika al malaku sai wannan mala'ika ya ce mu lima lam tadkhul al qubbata a to dan da za ka shiga ba ai da ka shiga ka gano kuma kwakwab ko a gano me a ciki qultu sai na ce masa kaifa adkhulu ta kaka zan shiga kaifa adkhulu ta kaka zan shiga wa wa ala babiha qufulun ga kwado a kofar a kofarta la miftaha lahu indi ban da mabudi qala sai mala'ikan na yace a kana da mabudi miftahu mabudin wannan kwado bismillahir rahmanir rahim da kaje kace bismillahir rahmanir rahim sai ya bude shine ismail azum din shine mabudi wala ma da nautu min al-kufl manzo Allah yace da na kusa daga mukullin nan wa qultu nace bismillahir rahmanir rahim to ai ta nan zaka san shi manzo Allah din ai yafi karfin yanda muka san shi in dai ka kalle shi a jiki dai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamu hudu ba dai ko kamu uku ne dan adam dai duk gaba ɗaya kamu uku ne amma kubbar da ai kwadan mukullin da in an zuba mutum da aljan na duk halitta kamar an dora tattabara ne kan dutse to shi gaba shi ya je wajen mukullin kamar mukullin ya zama dan kankani a gabansa har ya faɗa ya bude ko to kuma yanzu ya fi mukullin girma sallallahu alaihi wasallam abin ya fi ƙarfin hankali shi kenan da nautu min alqufl na kusa da mukullin nan wa qultu nace da shi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahman in fataha quflu sai mukulli ya bude wa dakaltu fil qubbati sai na shiga cikin rumba wato kurumban nan qubba fara'aitu hazihi al-anhari sai naga waɗannan koramai tajiri tana gudana ne min arba'ata arkanul qubbati daga kusurwoyin al-qubba guda hudu wa ra'aitu maktuban sai naga an rubuta a cikin qubbar ala arba'ata arkana absar fuskokin ta guda hudu bismillahir rahmanir rahim abin da yake rubuta ciki kenan shine sirrin da aka koyi bismillahir rahmanir rahim wa ra'aitu naharal ma'i sai naga tekun ruwa ya karji min mimi bismi yana fitowa daga cikin munjayen nan ta bismi tekun ruwa ne yake fitowa a ciki yan asirara suna da wani abu in sun buga a hannun sakakun suna da wani sirri da suke yi ahamu mun jayen ahamu din sai su zura hannu su ɗauko abu mun jayen su zura hannu su ɗauko abu to ka gani yanzu daga cikin munja wannan abin gaske ne akwai shi a zahiri yanzu kaga ashe kogin ruwan aljanna daga cikin daga cikin munjayen bismillah to kuma kogin ma har ya zo kan ƙasa dan nilu da furatu da saihanu da jaihanu duk tekun aljanna ne duk gaba gida to daga cikin munjayen bismillahir rahmanir rahim ko daga nan tekun ruwa yake fitowa ya tarju min mimi bismillah wa ra'aytu naharal labani naga tekun nono kuma madara din nan ya karju min hori Allahu yana fitowa daga hakurin Allahu iman ai sai kana ko yana fitowa daga hakurin Allah wa naharal kamus kogin giya kuma ya karju min mimin rahmani yana fitowa daga rahmaniya mun jayin da na rahmaniya daga nan kogin giya yake fitowa wa naharal asali kogin zuma kuma ya karji min mimin rahimi yana fitowa daga munjayen nan na rahimi fa alimtu sai na san anna asala hadhihi al-anhari asalin waɗannan koramai al-arba'atu guda hudu min bismillahir rahmanir rahim daga bismillahir rahmanir rahim to wannan haka yake a zahiri duk abin da shari'a ta faɗa zahiri gaskiya ne to kuma zaurance ne na ma'arifa ai haƙa'iku ai ɗanɗanon wata kamar ɗanɗanon ruwa ne shine asali ɗanɗanon wata kuma kamar ɗanɗanon nono ne madara ita ce sifa ko to ɗanɗanon kuma wata giya ce ta yan tabbile ne nan ko yan jalala ne nan wajen kuma yan giya ne wa'annan ko ɗanɗanon ɗaya kuma zuma ne nan ko ai hazabatun zaci ne Allah ai kenan sanan suke fitowa gaskiya ne wannan sa'a fito ka gani suna fitowa abin ai wato mutum ɗan faila ya yi tarbiyya kuma ta gidan faila ɗin ya sani in ba haka ba wallahi hadisi zai ta kwabo da qur'ani tuku dama tibiyanan ne shi qur'ani tibiyanu ne shi tibiyanu ma'arifa kenan maganar ma'arifa shi zaurance yake tibiyanu ba bayanu bane qur'ani da bayanu ne zahiri warawara amma tibiyanu wa alhamta min tibiyan ko wa alha shi ilhama ne ake na tibiyan to dan haka to haka hadisi ya zo ya ta kwabo to bare kuma an su wai masu sautin ma kenan wanda ma dan kowa da kowa to amma kuma in kace kuma zaka fada maganganun kuma su katimul auliyai ai kuma ka to bare ka zo maganganun faila zaurance ne za a yi tayi da kai kawai mutum yana can yayi wani waje to ka gani to daga daga wannan bismillah suke fita فقال الله عز وجل sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya Muhammadu ya kai Muhammadu man zakarani duk wanda ya ambace ni bi hazihil asma'i da waɗannan suna yace bismillahir rahmanir rahim bi umma ai haka suna hudu ne a ciki Allahu arrahmanu suna uku ne Allahu arrahmanu arrahim daga da waɗannan sunaye ya ambace ni sai bismi da sunan Allahu shi ma hadaratu dan ce ita ba suna bane ai dan su alama ce yawwa to duk wanda ya ambace ni da waɗannan sunaye guda hudu ko min albasmalati ya muhammad man zakara ni bi hadhihi al-asma'i duk wanda ya ambace ni da waɗannan sunaye min ummatika daga cikin al'ummarka bi qalbin khalisin da zuciya arifa zuciya ikhlasi qalbin khalisin sa'adacciyar zuciya wanda ba wani Allah a ciki to Allah yayi fi kalbin khalisin da zuciya mai ikilafi min riya'in ba riya a ciki ganin wani Allah babu riya a ciki wa kale yace bismillahir rahmanir rahim yaga haqa'iqunta ma'anarta da kaza dinta taqaitu hadhihi al-anhar sai na shayar da shi wayannan korama guda hudu wallahi sakat Allahu al-azim wallahi gaskiya wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi la yuraddu du'a'un ba a mayar da addu'a awwaluhu bismillahir rahman duk addu'a da aka ce bismillahir rahman to ba za a mai da ita ba to ka gani sai Allah ya hada mana akwai addu'a kuma da duk wacce aka fara da salatin annabi aka fara da salatin Allah ba zai mayar da shi ba akwai da duk wanda aka fara da alhamdu to kaga duk Allah ya hada mana mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kuma hammu gama kuma sannan mai addu'a a ce fatiha da salatin fati kaga duk duk mun haɗe abubuwan abubuwa ne da yawa aka dunkule su anan don haka shehu ibrahim radiyallahu anhu yace ismal azin tana cikin fatiha da salatin fati da'ima ka duba ha gani idan mutum ya zo ya ce ma irin addu'a ka raina ma wayo kaga bai ba komai ba ji kake yi wai abu mai sauki kawai to fatiha da salatu fatiha baka san kawa tsamai sallah azum ba yanzu aka ji ya dawo yana ta ai na gode ai wallahi komai yayi daga ah to wai ni da da ne niyan koransa kuma kaji kuma to kuma in wanda ya kawo kuɗi ka kuma kai to a jibgo kaza a jibgo kaza kuma sai ga abu yayi cikirkin sai ga abu yayi cikirkin yana nan cikin fajar shautu ya na abul abbas idan ya fito daga gida da safe radiyallahu anhu arzahu annabi an wani ya zo ya kawo masa kukan wani abu ya addu'a to in shautu jani ya ce ai fatiha da salatin fati don haka shafa to daga nan hau wani daren har wata asuban duk wanda ya zo ya kawo bukatar sa kuma ko mai kice zai ce shiga ta dazu shiga fatiha da salatul fatin dazu wai ya fi karfin ma a kara man wata sai dai a ce ya shiga fatiha da salatul fatin dazu wani to wannan yan ismail azun ne ka to ya gani wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi aidan komowa marrafa a kirtasan duk wanda ya ga takarda duk wanda ya ga takarda a ƙasa ya ga takarda marrafa a kirtasan duk wanda ya daga wata takarda min al-ardi daga ƙasa maktuban alaihi bismillahir rahmanir rahim an rubuta bismillahir rahmanir rahim a takardar na yaga anyar yace a wannan sunan Allah ne ya dauke ya je ya kona ko ya sa shi a waje sadaka ijlalan dan girmamawa lahu ga Allah wa lismihi da sunan Allah an an yudannasa dan kar a bata shi a kazanta shi kana inda Allah min siddiqi na Allah zai rubuta shi daga cikin siddiqai a rufai ma'ana Allah zai rubuta shi wa kufi ba an walidaihi idan iyayensa sun rasu duk za a sauƙaƙa musu saboda ya girma sunan Allah wa in kana mushrikai ne ko kafirai ne to fa ko kafirai ne aka rajahu abu nu'aym abu nu'aym ya fitar da shi zikira aka bada asbahani to ko kafirai ne an sauƙaƙa musu a bar Allah da bayinsa kawai. Wa zakara Shehu Ahmad Albuni, Shehu dan Buna manya kenan. Manya kenan sai dai barkwanci dan haka. Shehu dan Buna kenan. Ahmad Albuni Allah ya da shi ya faɗa fi da da'ifir isharati a cikin tausasan isharorinsa. Isharorinsa da sai su na manya. Ice anna shajaratul wujudi ita bishiyar samuwa din ka ɗau wannan halittar gaba ɗaya bishiya ce dama ai irin ta annabi Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam to ita bishiyar samuwa din gaba gida tafarra'at ta yi reshe ne an bismillahir rahman daga bismillah sai reshe bismillah din ita ce makangamar bishiyar ita ce asalin nata ya yi shi kenan a ya faɗi gaskiya wannan ya cika namiji ya ta yi reshe ne wa annal alama halitta duka duk abin da ba Allah ba kullahu dukkansa qa'imun ya tashi biha da bismillahir rahmanir rahim jimlatan dunkule gaba daya wa tafsilan da kararrabe kome shi da bismillah ya tashi ai dama an ce bismillah a wajen arifi kaman kunne a wajen Allah Allah duk abin da za a ce inna ma qawlna li shay'in aranna an naqulu lahu kun ko to shi ma ari haka bismillahir rahmanir rahim ai suna nan tantance Allah ya samu bi sahibul faizatu da yawa amma ai mazajen duk an ga suna a rike bismillah ashkurul murida din nan addu'an nan ta bismillah to afta jimi fadlihil mazida to kaza kaza shehu abdul hamid direban halifa sunusi Allah ya rahamshe shi shehu abdul hamid ya ba mu wannan labarin ko mu yake gaya yace a kadunan nan to halifa sarki sunusi yana kaduna na otal yace to sai sabis din otal din sai ya kawo coca cola sai ya kawo coca cola da da kofi sai ya bude to bai zuba mar ya bashi shi dai sabis ne ne ya kawo kawai ya kawo ya ajiye akan tebur ya bude yace kuma ba kowa tare da sarki sai ni direba to shi kuma sarautar ba za ta bari a zuba ba a sha imana man kabo kenan ga walitta ga sarauta haka shehu yakubu gano yace man kabo yace in ka zo ka faɗi kai gaisuwar sarauta ba kai gaisuwar walitta ba ka faɗi in ka zo kai gaisuwar walitta ka kuma shehi ka ba kai gaisuwar sarauta ba ka faɗi sai dai ka zo ka faɗi sannan kai haka tsofaffin nan kwai in ka zo ka faɗi kai duku za gaisuwar shehi kuma sai kai haka to ya marka boke to sarauta kuma ba ta bari a bude leman a zuba ba sarki ya bude shi abdulhamid ya ce to ni kuma ga sarautar ga shehintar ina so ya sha ban san lokacin da zuciyata ta taso da ni ni kuma na zo na zuba leman ba na ɗauko kun na rike to kuma sai na tuna ni ma ai ba ni nake ba sarki ba ni ne dan mawar ba mai ba sarki abu ci ai nan na kame ni ma ga kwarjinin sarki sunusi in yace waye sa ka ko ku ai a al'ada ma ba ni nake ba ruwa to fa yace ni dai nan nan kame ni ban ajiye kofin ba ni goma ba shi ba kuma yana zaune yana kallo na yace da ya gaji dai sai haka da hannunsa kawai yace bismillahir rahmanir rahim sai kofin ya bar hannuna ya zo ya hau hannunsa kawai ya kama shan leman bismillahir rahmanir rahim ya faɗa kawai kofin ya dawo akwai majin din da ya da haka ni suna ta son shehu ya ba su komai Allah ya mana mu riƙe faila da kyau yan uwa ina shi to ka ka ji ko to ko me da faita jumlatan wa tafsila hali zalika sabida haka man aksara min zikriha duk wanda ya yawaita ambatan bismillah ruziqal haibatu za a azurta shi kwarjini inda alamul ulwi wa sufli halittar zahiri da ta batini ko mutan sama da mutan kasa duk za su kwarjinin sa ko shaytan ya ganka ya yi musu ko dabba ko menene saboda kana ambato bismillahir rahmanir rahim saboda da ita komai ya tashi alamul ulwi wa sufli waka ta to kuma wannan wannan kasan dan buna ne yake faɗa kasan su dama malaman asrari ne to kai dan kwarjinin ma amma waye wani kwarjini kuma kai da kake neman Allah ai kai dan ma'arifa shikenan sai halalata sai halalata tsoro dama sai na aliya wani ilgazi inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama'u zahirin ayar wai ba kowa yake tsoron Allah ba sai malamai saboda su suka san Allah masana Allah fa ulama billahi masana Allah ake faɗa ba ba ƴan ruwaya ba ƴan fassara da abu sai sai na Ali yace haka ne sai na Ali yace akwai wani sirri kuma koyayye a ciki inna ma yatashallahu min ibadihi ulama shi ma Allah baya tsoron kowa a cikin bayansa sai malamai shi ma yana tsoron su to a cikin kasar su ma sai malamai da Allah nan ne za a ja an ja hadisi ya zo inna Allah ya haku an auliya iya ta tabdu na wajizahu Allah ya ne waliyansa dariya har sai turamansa sun bayyana to fa muta shabi hatu ba wai turame ne na zahiri saboda in aka kwa kai da ganka ka san aka buga wani abin ka san halala ta kwashe da dariya ka to to to to ka sani ta tabdu na wajizahu to ka gani bali zalika to to inda wakataba kaisaru kaisarun Rom, sarkin Rom, sufafawa na wannan zamani, sarkin Rom, Shirakalu, ya rubuto malikin Rom, sarkin Rom, ya rubuto ila Umar radiyallahu anhu zuwa sayan na Umar. To sarkin Rom din can babba Italiyan ma, ba Shirakalu na, na Dimishka ba. Sarkin Rom ya rubuto sayan na Umar. Inna bi su da'an ina da wani ciwon kai, la yaskunu, bai sauka, fa ba as ilayya da ba'an in kuna ku musulmi kai kai yanzu shugaban kasa ne yake magana da shugaban kasa in kana da wani magani ka aiko min da shi in kana inda ka in kana da wani magani fa innal adibba a duk likitoci na nan ajaru sun kasa warkar da anil mu'alajati ga yimin magani fa ba asa umar radiyallahu anhu kalal suwatan sai sai na umar ya aika mata da wata hula ta ado yace ya dinga sa ta a kansa fakana iza wa za'aha sai sarki ya zama idan ya sa wannan hula ala ra'asi a bisa kansa sakanan su da'u sai ciwon kan ya tafi wa iza rafa in ya dauke ta an ra'asi da kansa ada su da'u sai ciwon kansa ya dawo fata ajaba min yayi mamaki ce wannan hula tsafi wace iri ce ko da musulmi ba sa tsafi fafat tasha sai ce a farke ta a ga meye a ciki dan su ba sa tsafi to me wannan saboda sai aka farke ta aka bincike ta kalansu wata hular fa'iza fiya ta gadon sai ga takarda a ciki maktubun alaihi an rubuta bismillahir rahmanir rahim abinda aka rubuta ke qala shaykhul akbar shehi babba ya faɗa muhiddini kenan ibn al-arabi hatimi radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu ya ce da madinarsa fi harijalin zauquhun kal hatimi akwai mazaje a cikin ta irin faɗo ma'arifan su kace muhiddini ne fi harijalin zauquhun kal hatimi ba wai mukamin su ne ba mukamin su in an hada hatimi dubu na amma dai iya faɗo yanda suke faɗar ka san shi hatimi da ya tumbatsa sai ya ce akwai tambayoyi da da turmuzi ya ajiye ya ce hakimu turmuzi ya ajiye ya ce ba wanda zai iya amsa ta sai katimul auliya to shi muhiddini da ya tumbatsa duk sai ya amshe ta duk sai ya amshe ta da shautu jani ya zo ya ce ya yi ba zuwa komai ba za mu taɓa ya isa ya yi shebuna ya ce da yawa mukan ga wani abu ya dace mu sa alƙalami a kai ba haka ya dace a amma tun da shautu janin ma ya ban masa shi kenan mu ma mu ban masa shi kenan an sababi ne mu dini ya Allah ya nuna man faila shi da shi da Abdul Qadir in suka yi magana to za ka ga da shi wannan mushkilatul mashakil hallaju ai shi ai an faila ne sosai Allah ya nuna musu faila gaba ki da za ka gani Allah shi kenan to kala shekul akbaru fil futuhati kiristoci sun ce wai hallaju wai annabi isa ne da cikin musulmi shi haka kiristoci suka ce hallaju annabi isa ne da cikin musulmi kala shekul akbaru shehi babba ya faɗa fil futuhati a futuhati makiya idza qara'ata fatihatal kitabi idan ka karanta fatiha fasil basmalataha ka hada bismillah ma'a tare da alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا معها في نفس واحد إن ذاك إياك كرن تاتا عن نفاشك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن سورة الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عن نفاشك إن ذاك إياك يا ونا ai dama fatiha bin ya ci ismul azam ko ana so in kai niyyar za ka fara to ka ɗauke numfashinka kai ta karantawa in Allah ya taimake ka za ka iya karanta ɗaya ma da numfashi ɗaya har biyu ma har bakwai ma za ka ji ka cika tun to bakwai ma sannan numfashi ya dawo to in Allah ya kai ka za ka iya har goma har ishirin har ashirin wallahi ba ba ba girman kai ba ko riya akwai lokacin da har ina iya kai hamsin da iya kai hamsin to amma da wuya da yana da zafi wannan alhaji suleiman kadimin sharif tijjani radiyallahu anhu shi ya bani wannan ya faɗi abubuwa wajen guda goma to in kai za ka zama sittin to in kana wannan komai siri taka kai yanzu sai ka kumbura kafi kowa kafi giwa abu za ka iya kaiwa lokacin da za ka dinga kumbura ka huri kaman balo an ce shawa sandin ya ga dama sai ya kumburan da har sai ya matse wanda suke ɗakin a cikin bango. Fatiha ce bi da yakin Ismail Azam. To mulki ne abin da yake faɗa kenan. Ke mutum ya karanta ta da numfashi ɗaya. Min gairi kaɗayin kaka yanke ta. Wa an Muhammadil Mustafa sai ya kawo wani hadisi hadisin da ake hadisin da sassalarsa akwai rantsuwa a ciki. Mulkin ibn Arab yake cewa an karɓo daga manzon Allah Mustafa abin zaɓi sallallahu alaihi wa sallama halifan manzo Allah ya rantse ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya rantse da ubangiji ba wani ubangiji sai shi an jibril alayhi salam yace ni ma jibril ya gaya mu shi ma halifa shi ma jibril ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ni ma mika'il ya gaya mu an mika'ila mika'il ma halifan shi ma mika'il ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa israfil ya gaya mu halifan shi ma israfil ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa rabbal izzati ya gaya mun rabbal izzati ya ce mun ya israfilu ya kai israfilu shi ma zai kwada rantsuwa bi izzati na rantse da girma na da buwaya ta wa jalali da girma na wa judi da kyautata wa karami da kasaitar kyautata karamci na da in na shato sai dai a kalla da karamcin nan da من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wanda ya karanta bismillah fatiha ya hada ta da bismillah din nan a numfashi daya marratan wahidatan numfashi daya fashhadu ku shaida alayya anni qad gafartu lahu na gafarta masa wa qabiltu minhu hasanati na kafi kyawawansa wala ahriqu lisanahu bin nar ba zan taba kona harshen sa da wuta ba wa ujiruhu na kiyaye shi min azabil qabr daga azabar kabari wa azabin nari da azabar wuta wa azabi yawmil qiyamah da azabar ranar kiyama wal fadil akbar da tsoron nan babba duk ba zai ga wannan ba sai shi ka shehu tijani a shehu tijani ya gaskiya ce duk ba za mu ga wannan ba gaskiya ne amma duk ba musamman an yi ba duk ba za a ga wannan ba waya liqani zai haɗu da ni qabla al anbiya kafin annaba ma sai na riga haɗuwa da shi sannan in gansu wal auliya da waliyai na ajma'i na gaba daya su ga yan gaba wannan ba to in kuma annabi ya yi shi kenan yanzu shi kuma zai za a haɗa shi ta wannan kofa ta wannan kofa wa ammal fatihatu amma fatiha fanahika ya ishe ka min fadliha daga falalarta annaha ummul qur'ani ita ce uwar qur'anin gaba daya to ka san girman uwa kuwa uwar qur'anin ce gaba daya wasabul masani ita ce biyu wato bakwai din nan abin biyantawa wa min fadailiha yana daga falalar fatiha kama fi ruhul bayani kamar yadda ya zo a cikin dai wannan tafsirin ruhul bayani wannan tafsirin da ba dan da littafin tafsirin gausi ya fito dinnan ba ai rowa muke da shi cewa ma tijjani yana faɗa girman sa da kyau ruhul bayani sabida faɗan ma da shi ma tijjani yake masa rabbi Allah ta'ala duk muka siye shi mun siye shi muna nan da shi sufuli goma na Isma'il al-Haki za ka ga tafsirin Qur'ani cikin ma'arifa da abu to shi to to ruhul bayani din nan ma qala alaihi salatu wassalamu abinda manzo Allah ne tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya faɗa laukanar fi taurati da fatiha a cikin attaura ike take lama ta hawa da kawo musa da mutanen annabi musa bai basu yahudance ba da Allah a taura ya sa fatiha da mutanen annabi musa basu yahudance ba walau kanat fil injili da fatiha a cikin injila take lama ta nasara kawo isa da mutanen annabi isa alaihi basu nasarance ba walau kanat fil zaburi da fatiha a cikin zabura take lama musika qaumi dawuda da ba shafe mutanen annabi dawuda ba alaihi musallatu wassalam alaihi salatu wassalam wa ayyuma muslimin duk musulmin da qara'a ya karanta fatiha a atahu Allahu min al-ajr Allah zai bashi na daga lada ka annama qara'a al-qur'ana kullahu kamar ya karanta qur'ani duka duk wanda ya karanta fatiha kamar ya karanta qur'ani duka waka annama ta saddaka ala kullum muminin wa muminatin kaman ya bawa dukkan mumini da dukkan mumina sadaka in ya karanta fatiha za a bashi wannan wa min fadailiha yana daga falalar fatiha aidan komowa annal hurufal mu'jamata fiha harafin da yake da digo a cikinta isnanu wa ishiruna harafi 22 wa awamin nabiyya sallallahu alaihi mataimakan manzon Allah daga sahabbansa ba'da wahayi bayan wahayi isnan wa ishiruna su ishirin da biyu ne wa an laisa fiha sab'atu harfin kuma yana daga mu'jizar fatiha ba harafi bakwai a cikinta akwai harafai guda bakwai babu su a cikin fatiha sa'u ta ta sa'u to ba sa a cikin fatiha saboda ita sa'u ta wato farkon suna ne na suburu halaka subura halaka to ba ba ta din halaka a cikinta ma'ana ba halaka a cikinta ita yar jamala ce kawai bata san ba jalala a cikinta wa jimul jahimi ba jim jin karami ko ba jin karami na jahannama jahannama za a rubuta ta ai da ha karami mai dugo a kasa ko da shi ake to ba jimi a cikinta wa qa'ul khawfi ba ha karami mai dugo a sama ha karami mai ruwa mai dugo a sama kha kha'u to babu kha'u a ciki dan shi farkon haufu tsoro da haƙarami ake ma'ana ba halaka a cikin fatiha ba jahannama a cikin fatiha ba tsoro a cikinta ma'ana duk wanda ya karanta ta ba shi ba halaka duk wanda ya karanta ta ba shi ba shiga wuta duk wanda ya karanta ta ba shi ba jin tsoron kome wa zayu zaquli babu zaira rame dugo a kanta zaira ko to saboda zaqumu wannan mummunar bishiya da take cikin jahannama ko abinci mara daɗi mai shakare mutane to shine zakumu to duk mai karanta fatiha abincin sa zai dinga daɗi in ka zama abinci yana kaushi a shi ta karanta fatiha to yanzu abincin gida zai yi daɗi eh abu zakumu zai tafi to haka dan na annan wuta wa shinu shaqawati babu shinu sun me me aya a samanta me dugo uku a samanta shinu saboda in za a rubuta shaqawa siyan lahira iya cewa na duniya da lahira da shin ake rubutawa to duk mai karanta fatiha ba shi ba siyar duniya da lahira wa ba'un ba'un na zadi zadi ya musanu mai dugo ba zadi to babu ba'un na zulmatu duhu duhu duhu ya fara da ba'un to ba zadi na zulma duhu ma'ana duk mai karanta fatiha ba shi ba ganin duhu duniya da lahira duk mai karanta ta wa fa'ul firaki ba fa a ciki saboda firaku rabuwa ka san abin da duk masoyi ya ke tsoro rabuwa wara a azabtar da masoyi da wutar jahannama sau biliyoyin abu da da Allah ya ce sun rabu shi masoyi duk ba wannan yake tsoro ba shi a ce an rabu shine babban abin tsoron to ai kowa ya sani kai ma ka ci yarinya ka ce ai wallahi an an bari ko kai ne autan namiji ai ba zan kara ai duk tashi hankali yanzu duk inda malami ya kama a nemo ko to duk firaku samari ai sun san wannan ko to babban abin da ake tsoro firaku Allah kakka raba mu da halaranka barka annabi sallallahu alaihi wasallam to ashe mutum ya ta karanta fatiha saboda babu fadin firaku a cikin ta fa mu'taqidu hadhihi surati duk wanda ya kudurce falalar wannan sura ya yarda da ita wa ƙari uha yake karanta ta alatta azima a bisa girmamawa wal hurmati da darajawa aminun Allah zai kiya shi min hazihil ashiya isaba'at daga waɗannan abubuwa guda bakwai kun san fatiha ba babba dan haka Shehu Tijjani Abul Abbas ya ce babban mu'jizar da ta nuna Annabi Muhammad Fatimul Anbiya ne Fatiha da Allah ya bashi Fatiha su kuma sahabban suka ce babban mu'jizar ta nuna Shehu Tijjani Katimul Auliya ne da Allah ya bashi sirrin fatiha fatiha bin ya ce bismil azam ba wa yansu wanda suke da su ko su waye su mu kaɗai na miga don haka a rike shi da kyau mutum ya san don don kan mutum ma ya je wani fankama Allah ya ɓaci abin shi za ake tsoro amma da Allah zai kuma shautu jani ya ɓoye karamomin waɗannan abubuwa duk wannan abu da muke karantawa shautu jani ya shafe aikinsu a nan ya ce sai lahira to lahira kan shehu tijani ya ce da kuduban da ko suwaye ma in suka ga abin da Allah za su to Allah wai ne ka ba mu nuni eh ba ka ba mu komai ba duk ga baki da to dinga yi duk abubuwan nan da muke mu rike shi da kyau wallahi sirri ne to kaji dai za ka ga Allah ya nema litifi Allah yana gyara komai mutum ya zaci duk karfin tsare karfin wayannan abubuwa ne kuma da izinin ƙarfin izinin ɗariƙa ɗin duk shi ne Allah ya ba mu wannan dama an ce wanda ya ga a musulunci shika-shikan musuluncin nan guda biyar su ne abin riƙewa to wannan Allah ya taimake su sallolin nan guda biyar ya riƙe su bai wasa da su a musulunci a zahirin shari'a sallolin nan guda biyar mutum ya riƙe su bai wasa da su sannan azumin ramadana in ya zo sannan Allah ya hore ma zakka in Allah ya buɗa ma hajji da umara to wannan Allah ya taimake shi a musulunci imani wanda Allah ya nuna matsari wazifan nan ba abun wasa ba ce wuridin safa wuridin yamma wazifa zikirin juma'a bai wasa da su to wannan Allah ya taimake shi a dariƙa shine wanda ake faɗa sannan wanda Allah ya nuna ma fatiha bin yace ismul azam din nan salatul fati bin yace ma sabati ha sirrin ziyara sakirtu Allah ya nuna ma wa'annan ba abun wasa ba to wannan Allah ya taimake shi a faila wannan inda aka binne shi ma ko a dokar daji aka je aka binne shi ma sai wajen ya zama gari me wannan ko a dokar daji aka je aka binne shi to sai wajen ya zama gari to bare kuma fa a haɗa abubuwa ga shi nan asraru ba su da adadi na Allah a ka'iku da waye ga shi nan a cikin zuciyarsa da a wani zamani ya zo annabi ma'ul azumi dan dai shi annabi muhammadu ya haɗe komai da komai ji ya shanye su amma ka shiga gangada in ka shigo musulmi ba za ma a ƙara jin ka ba ka shiga muhammadiya da kan annabi sallallahu alaihi annabi ya toshe ko ina da ko ina sallallahu alaihi wa sallama ya toshe ko ina da ko ina sallallahu alaihi wa sallam to duk wanda ya karanta fatiha da wannan kujiri da wannan abu to Allah zai kiyaye shi daga waɗannan abubuwa bakwai wa an huzaifa ta radiyallahu anhu an karbo daga huzaifa annabi alaihi salatu wassalam mai tsira da amincin Allah sabata a gare shi kala ya ce innal qauma mutane la yab'asullahu alaihim al'azaba da yawa Allah zai yi fushi da su ya niyyar ya aiko musu da azaba hatiman Allah ya riga ya yanke wa'annan sai na kibe su da azaba makadiyan har riga an yanke hukunci kawai kibe su za a yi sai ya karau sabiyin sai wani dan yaro daga cikin su sai ya karanta min sibyanihin daga yaran su fil maktaba a makarantar qur'ani na yara dan haka ba daraja makaranta mai daraja irin ta yan yara kanana ta fi wuya dai amma ita ce albarka mu'addibu sibyanu malamin yan kananan yara ba shi ba ne albarka a wajen Allah mai girma wajen Allah irin su to sai dan yaro a can makaranta ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin bakin ma bai iya ba ya ya gwajaddal alhamdulillahi rabbil alamin fa yasma'uhu sai Allah ya ji shi wa yarfa'u anhum bi sai Allah ya ce an fasa ai sun yi tsiya kuma ga yaron su ga yaron su ya karanta fatiha ai kenan kuma wace za ai azaba kuma yi kenan an fasa wayar fawa annu sai Allah ya dauke musu bi sababi saboda dan yaron nan da ya karanta fatiha din al'azabi azaba arba'ina sanata Allah ya ce ba yanzu ba ma shekara arba'in ma ko me ayi na ya ce shekara arba'in to in wani ya ƙara karanta aka ƙara shekara sai ga rahama Allah dama a baya zido ya ce ni ma in na tona sirrin rahama ka wallahi kowa ya gudu ya barka ita a to mu rike mu rike ya ce tsohon banza in na tona abin da yake zuciyarka duk sai an jajjefe ka ce kana wani tauhidi ga shi a to to shi kenan to in ka tona wannan ni ma in tona rahamar ka ni ma in tona rahama wani ya ce wani ya to ga to irin wannan ma magana mu ce ta su ba ba kan wani ya zaci faka a gafe take wani ya ce wai wai in mutum ya je lahira ya tarar da rahama Allah sai ya ci jiya sa me yasa bai yi wani zunubin ba ma to wallahi kan mutum ya je tarar ba haka bai shi kashi eh ka ci ya tsaka ce kai sa da barban zani wallahi ba hawa sa ta Allah kuma yan arifai da yan kwaba su ce wallahi mutum ya shiga hankalinsa kakka je a murza ido a biya shi lokaci to Allah ya Allah to ma jalla naji to naji inda ko to ashe kaga ai ta kai yara kanana su ta karatu har manyan ma amma da yara dai an fi so su tashi da shi qur'ani ya zamanto sa'an su su tashi da shi su saba da shi babba ko yana so sai ya gagare ka ko kana son ta karatun ka riga ka girma amma yaro ko da shi ya tashi bai san ma meye ba wani abokin sa yake gani kawai hira ce kawai da shi ya tashi ya saba da shi kenan ko an nemi a raba shi da shi ba zai bar shi ba saboda da shi ya tashi duk abin da ka tashi da shi da kuruciya za ka ga kana son wannan abin shi kenan wa qad marra ya shige mun faɗa daga farko ko ma ruya abin da aka rawaito min ibda'i ulumi jami'il kutubi na cewa an ajiye dukkan ida'i ne ko an ajiye dukkan ilimai na littattafai fil qur'ani cikin qur'ani summa fil fatihati shi kuma duk ilimin cikin Qur'ani din an ajiye shi a Fatiha. Faman alima tafsiraha duk wanda ya san fassarar Fatiha kana kaman alima tafsirar kulli kaman ya san tafsirin Qur'ani ne duka. Ai wani ya ce shi dai wallahi yana jin ana faɗa haka. Wallahi ya yi imani dai amma bai san haka sai da ya duba tafsirin Shehu Ibrahim. Ai Shehu ya kawo ilimin guda tara ko a ciki. ya ce wallahi sai da ya duba tafsirin shehu ibrahim sannan ya san iya ashe maga dama na yi imani to amma kuma ban gani ba bare liya dima inna kalbi liya dima inna kalbi to to kaji duk wanda ya san tafsirin fatiha ya san tafsirin qur'ani duka faman alima tafsiraha duk wanda ya san fassarar fatiha kana kaman alima tafsiran kullu kaman ya san fassarar qur'ani duka wa man qara'a duk wanda ya karanta fatiha fa ka annama qara'a al-kulla kaman ya karanta qur'ani duka قال في تفسير الكبير يا بدأ cikin تفسير الكبير وسبب سببي أن المقصود من جميع الكتب cewa abin da ake nufi ga dukkan littattafai abin da yasa aka ce da an zuwa sa a Qur'ani shi ko an zuwa shi a Fatiha Fatiha a cikin bismillah cewa muradin duk littattafan annabawa ilmul usuli ilimin asli wal furu'i da ilimin abin da ake nema a ciki ilmul furu'i na tsakiyar tukun ko ma'ana ilimin shari'a wal usuli da ilimin asalinta tauhidi ka ce ko wal mukashafati da ilimin ma'arifa abinda duk da bai abinda suke karantarwa ke ilmul usuli wal furu'i wal mukashafati wa qad ulima an sani kuwa ishtimaluha alaiha cewa qur'ani ya tattare wa'annan duka ko fatiha ita fatiha ta tattare wa'annan duka Ƙalal fannariyu, malam fannari ya ce, wa zalika yaya magana take gata, lamma ulima anna awwalaha abin da yasa aka san haka an san cewa farkon fatiha tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa maliki yawmiddin ila qaulihi ta'ala zuwa fadin Allah maliki yawmiddin isharatu ishara ne ilal aqaidi zuwa kudurai wato akidoji almubdiyati wato abar ta farko wadda akan ta ake dora farko almuta'alliqat wadda ta rayu bil ilahiyati da sanin ubangiji sanin tauhidin ilahiyya da eh, rububiyya da gashi nan malkaniya da kaza to duk wannan zatan ka san Allah a zatinsa wa sifatan ka san shi a sifarsa wa fi'ilan da fi'ila da da aiki da anna hasar alhamdi domin tattare godiya din nan alhamdu da alif da lami din nan istigra tattare shi gaba ɗaya ko ya katazi yana hukunta hasarar kamala tattare dukkan cika azzatiyyati ta zatin Allah wal wasafiyyati da ta sifarsa wal fi'liyyati da ta aikinsa shine ya ismi summan nubuwati sannan duk ya tattare kamala Allah ta annabta kuma hadara annabta wal wilayati da walittaka li'annahuma domin su duk gabaki da ijla'un ni'ami fitar fitowa fitar da ni'ima ne fitowar ni'ima ce wa ihsa'uha ko ko wa ihsa'uha kadderuwa ce wannan wajen da wato wato nisan tata fito da ita ce daga cikin hadara da ana ama'u to kuma yanzu abin ya fito a zahiri kenan shi ne duk wa'annan abubuwa wa iqsa'uha summa innal aqaida sannan cewa summa ilal aqaida sannan zuwa kudurai al mu'adiyati mai koma al mu'adiyati ta makoma da kaunihi dan kasancewar Allah malikan mamallaki ne lil amri ga lamari kullihi dukkan sa yawmal ma'adi ranar makoma wa ausadaha sai Allah ya sa wannan aya kuma a tsakiyar fatiha ka gama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dama wannan asna alayya abdi majadani abdi ko asna alayya abdi ko to sai iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in to wannan fa karatu da yawa ya faɗa kuma Allah da zamu zo shehu ya faɗi wara dan haka kaga girman shehu ibrahim shi sai ma wara-wara ko kai jakin ina ne da za a gane shi shehu yake kowa ya gane don haka alhamdulillah allah ya kaga yanzu wannan malamin irin wanda shehun ya faɗa ya faɗa amma kuma yanzu wannan mutum ba an warware ba ba wannan wani zaurance ya yi to amma shehu zai zo ya warware mana su wara-wara za mu zo da nasa in allah ya ta to sun ba iyaka na abu da iyaka na sa'i ila a kasamil a hakani wannan ya nuna zuwa rabe-raben hukunce-hukunce arrabidat wadda ta hada bainal haƙi tsakanin Allah wal abda bawa minal ibadati iyaka na abudu ibadar bawa da kaza kaza wa zalika wannan zahirun bayyananne ne minal mu'amalati na daga mu'amalar bawa da ubangijinsa wal mazajir da hukunce-hukunce sai kuma iyaka nasta'inu kai muke neman taimakonka da annal isti'anata shar'iyyata domin taimako na shari'a imma li jalbil manafi imma dan jawo amfani au li daf'il madari ko dan ije mummuna to kuma yanzu Allah ne duk kuma yake wannan kuma kaga ga Allah ga bawa anan dama Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina al sai wa akiruha sai kuma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ila dalabil mu'minina wato nan kuma ishara ne zuwa neman muminai wujuhal hidayata fuskar shari'a ta ko ina wayan sun ce manzon Allah shine siratul mustaqim din ko sahabbansa ko ahlul baiti ko shehunnai ko kaza kaza dai duk da to duk ka haɗe duk kai ka haɗe siratul mustaqim dai duk gaba ki da zuwa fuskokin hidaya ko al murattabatu wadda aka jeranta ta alal imani a bisa kan imani al mushari ilayhi saboda imani shine asalin komai wanda aka nuni zuwa gare shi fil a cikin wannan rabo imani wal islamu da musulunci المشار إليه وأن أكا ينوني دشي في القسم الثاني على أبو نبيو وهي وجود الإحسان شيني سامور إحساني أعني شيكم إحساني نأكو ina nufin almarati ba salasati matsayi uku din nan kamar ihdinas sirat almustaqim din nan Allah ya shigar da kai islam Allah ya shigar da kai iman Allah ya shigar da kai ihsan duk su ukun nan duk abin da kake roƙo kenan dan manzo Allah ya ce wannan shine addini atakullu liyu allimakum dinakum wannan shine ka hada islam iman ihsan in ka dau daya baka dau ragowa ba to ka dau wani daya cikin ukun addini amma baka dau addinin duka ba duk gabaki daya to shi a ni maratibar salasa ina nufin martabobin nan uku min al akhlaqi na daga dabi'o'i ar-ruhaniyati na ruhi almahamudata a bar yabo ka zama kana da ɗabi'u masu kyau kuma sun mal muraƙaba ta sannan ka dinga muraƙaba da Allah wai sanan fa duk kuma martabobin cikin islam din eh, takawawa ne ne shi fa kuma aka dankule a wannan irin magana hmm? sannan haka zo muraqaba kaga yanzu har an zo kuma martabobin ihsani ko mushahada muraqaba mushahada sai ma'arifa to summal muraqaba ta haka zo wajen muraqaba tsinkayen Allah yana kallon ka al ma'hudati wato a fasani din nan fi qaulihi ta fi qauli alayhi salatu wasu cikin fadin Allah shi cikin fadin manzon Allah anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah kaman kana ganin sa to wannan mushahada kenan fa illan takun tarahu fa innahu yaraka muraqaba kenan kuma in ba ganin sa ka sai yana ganin ka summal kamalati har kuma ka hau kan kamala din shine ma'arifa al mashhudati wa abar halatta inda al istidraki yayin da aka dulmiye fi madalil jalal cikin tsinkaye girman Allah arrafi'i wanda in ka zo nan sai a ɗauke ma kaulasan din a ɗauke ka annaka din ai kawai an ta abu da Allah annaka tarahu kawai ba wai ka anna yau ka annaka kuma ai can wajen su muraqaba ne da can wajen su mushahada amma an zo wajen ma'arifa kuma ai wannan kawla sanin ai watsi da shi ka gani su a rufai din da bayan nawo ba suka ce ai fa illan taku tarahu ba tarahu ai nasin tarahu wannan ai shehu ne da yan kokarin suka ce tarahu yawa amma ai ai aban namu wanda ba san me kaza fa illan takun tarafu yawa ku kuma malamai ku ce tarafu ga gani tashbihi allazi fi zalika al-khabari wanda yake cikin wannan labari wadafi wanda in ka shiga nan sai ya ije ma ligababi ga fushin tanzihi tsarkake wannan da za ta kai ka jabari sai ya tsarkake ma fushin yan jabari yan adunkule yan hakika ko yan jabari ba wani mai kawai Allah ne yake kai ba wani komai da komai an gama wa dalali sai ta ije ma batan kuma yan kadariya su kuma da ba wani Allah da yake kai kowa shi yake abin kansa sai ka tatso ma'arifaka tsakanin yan jabariya da yan kadariya tsakanin yan adunkule da yan kuma hijabi to kai sai ka zaƙulo kuma sai haila ta zaƙulo ta nan dama ai haka Allah yake shayar da mu madara ko ta tsakanin tumbi da tsakanin jini tumbin yan haƙiƙa da jinin yan shari'a su ma salikun lan yajzu wa jazibul lan yasul ai duk su bin mugaye ne ba da kirkin duk gaba ki da Allah ya mana maganin su yawa salikun lan yajzu wa jazibul lan yasul to sai ka zaƙulo naka kuma ta'attushi da tashawuki da hadaratun salasi da kaza kaza ta tsakanin wa'annan guda biyu kuma ta tsakanin wa'annan guda ta ji wannan ma wannan malami ai shi ma dama Isma'il al-Haqqi ne ai katimatul muhaqqiqin kenan ku dusa sun ruwa tsarkake ma'arifarsa wa hadhihi wa'annan hiya al-musammatu ita ce abin ambato bi ulumul mukashafati to ilimin kashafi kenan wanda yake cikin fatiha din wallahu a'lam Allah shine mafi sani bi asrari da asiraran kulliyatul mubtinati dukkan abin da yake koya ai abubuwa ne da yawa kuma Allah ne ya sani wa amma amin amma amin kuma sai ka ce amin ko faƙar ƙala fi alayhi salatu wa salam Allah ya faɗa a cikin sa ne tsira da aminci Allah ta wata a gare shi allama ni jibrilu amin jibrilu ne ya sanar da ni amin inda faragi min qira'atul fatiha na gama karatun fatiha wa ƙala sai jibrilu ya ce innahu kalkatimi shi amin kaman su tam ne kan sarki tambari ne tambarin sarki kan sarki da ake cewa ko su tam karkatimi kaman su tam ne alal kitabi a wasiƙa in kai wasiƙa kuma ko aka rubuta takarda a ce an buga mata stam an yi sigine ta kuma an buga stam sai haka to in ka ce amin kaman addu'a ta karu kenan an buga a fatiha stam wa zadahu aliyun radiyallahu sayyidina ali ya ƙara bayani tawdihan ya ƙara warware bayani faqala sayyidina ali ya ce amina amin da muke cewa katima rabbil alamin shine stamp din ubangiji shi Allah ne ya buga stamp din da kansa kenan shine amin katama bihi du'a abdihi ya cika addu'a bawansa wai fa Allah ne ya faɗa amin din kuma sai aka ji ta a bakin mu mu yanzu nan irin bishiya din nan ne da tace inna ya anallahu wannan amin da muke faɗa cikin sallah da da mahajubiya hadari ne babba wai ba mu ne nan ba lokacin da muke cewa amin ai dama da an shiga wajen sallah ai kuma an shiga wani bafe na Allah kuma zaka ji ma'arifa ake ta faɗa sami Allah liman yace sami Allah liman hamid da Allah ya ji wanda ya gode masa shi kuma ladan yace rabbana wal to ubangiji mun gode ai ka san zaurace ya faru ko to haka ma muke faɗa da an yi ma karatun ko mu muka yi karatun ko ba muka ga duk sai a haɗa baki a ce amin kuma wai Allah ne ya ce amin nan to ka ji sai na Ali ke cewa amina ka fi marabbil alamin stamp din ubangiji ne ka tama bihi du'a abdihi da ya cika addu'a bawansa fassarahu fassarahu anna al-khatima yawwa fassarahu annal katima cewa sitam fassarahu da ya fassara ko fassarahu fassarahu ya lokaci yayi ko yawwa to ma dalla to gobe man Allah ta hello dubu wajen duk gaba ki da fatiha da salatu sa alhamdulillah rabbil alamin yawwa